من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالعرض والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatun wannan littafi na riyadu salihin wanda muka ɗauki tsawon wata guda da kwanuka da gabatar da hutu domin fuskantar Ramadan wanda muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mun dace da ayyuka da ibadun da muka yi a cikin watan Ramadan kuma Allah ya sanya muna cikin 'yan gaba-gaba a wajen 'yancin Allah subhanahu ta'ala. kuma Allah ya sanya azuminmu da sallolinmu da ibadunmu dukkansu baki ɗaya su zama cewa amfani ne da rahama gare mu ranar da dukiya da 'ya'ya ba su da amfani ko muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maimaita mana Ramadan bayan Ramadan Ramadan bayan Ramadan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya dukkan abubuwan da muka faɗa a cikin hadisan da muka karanta a karatunmu na ƙarshe irin falala da ‘yanci da rahama da gafara wacce Allah zai a cikin Ramadan, to Allah ya sa ta gare mu ta lullube mu baki ɗaya. Muna roƙon Allah ya jaddada mana Ramadan bayan Ramadan, kuma ‘yan uwanmu wanda suka yi wafati a cikin kwanukan da suka gabatu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada musu rahama ya gafarta musu, kuma mu ma ya tsawaita rayuwarmu a cikin imani idan kuma ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani to alhamdulillah yan uwa idan ba a manta ba har yanzu muna cikin baji na hamsin shine babul khawf wanda hadisin da muka kwana akan shi shine hadisin nan na Abi Hurairah da Allah ya tabbata a gare shi da yake cewa inni ara ma la tarawna atati sama wa hukkala an ta'ir ina ganin shine hadisin da muka kwana akan shi wanda hadisin da ke gabanmu shi ne hadisi na ɗari hudu da shidda hadisin da yake cewa wa an abi barzata nablata bin ubaidil al-aslami radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وانا حديثي أبو برزة الأسلمي شين نزلة بن عبيد الأسلمي شين يروي شوانا حديث يدعى الله ثبت أقريش قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tazalu qadama abdin yawmal qiyamah kafafuwan bawa ba za su gushe ba suna tsaye a gaban zatin Allah madaukakin sarki ana mashi tambayoyi wanda a cikin hadisan da muka karanta a baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce bawa zai yi magana tsakanin shi da Allah laisa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani mai tafin ka tsakanin ga ka ga Allah za ku yi magana ya tambaye ka ka bada amsa ya tambaye ka ka bada amsa to rayuwar ka sai har tambaye ka haka to wannan hadisin ko manzo Allah yake ƙara jaddada wanda yace ai kawahuwan bawa ba za su gushe ba suna tsaye a gaban zatin Allah a ranar tashin alkiyama har sai an tambaye shi game da rayuwar shi baki ɗaya fi ma a kunawo a cikin ne ya karar da rayuwar shi za a tambaye mutum tun daga ranar da aka buɗe mai littafin ayyukan shi na lada da ayyuka na zunubi awa bayan awa minti bayan minti sakan bayan sakan me ka aikata da ka tashi da safe me kai ya ubangiji na yi sallah bayan sallan me kai na yi lazumi bayan lazumin me kai na yi kaza bayan haka za a yi ta tambayar ka har lokacin da ka dawo ka kwanta bacci kuma daga nan to a baccin ba ba a tuhuma mutum da ka tashi cikin dare me kai na yi kaza me kai na yi kaza kuma kana faɗin na alkhairi kana faɗin na sharri na alkhairi ana zuwa cikin ma'aunin lada na sharri ana zuwa cikin ma'aunin zunubi wanda idan aka zo ana tambayar dan adam za a kafa mashi ma'auni ne ma'aunin nan da aka kafa mashi zai zama cewa shi ke baka awo shi ke baka awo awon da yake baka kuwa in an zuba lada an zuba lada ma'aunin lada ya yi rinjaye to kuma in ka ballo wani aikin nan zunubi sai kaga an zo ana ta zubawa kana kallo zunubin nan zai ta rinjayen lada ya ta rinjayen lada har sai zunubin na ya rinjaye lada kuma a je gobe me ka aikata shi ma a ka faɗi na alkhairi a zuba ka faɗi na zunubi haka za a yi ta yi har sai an zo zuwa ƙarshen ran da aka zare maka rai to a lokacin za a yi balan ina ne ya rinjaye idan ka yi sa'a lada ta rinjaye zunubi shi na kwalala Allah sai ya kwashe duk zunubin sai ya maida shi kan lada yake duk an maida shi lada ta fi aljanna Allah kai mana haka in kuma baka yi sa'a ba zunubin ya rinjaya Allah subhanahu wataala sai ce to ni ba a zuwa gidana da zunubi da ba a zuwa gidana da zunubi da aka yanzu ka tafi gidan wuta ka je ka shekara kaza wannan zunubin ya kone in kana da imani sai ka zo ka je aljanna sai kaga an samu matsala wanda alaihi salatu wassalam ya tabbatar da cewa akwai mutumin da sai ya shekara dubu saba'in yana tafiya a cikin wuta amma bai kai matsauki shi ba balle a fara yi mai azaba da zai fito da ke aljanna an sulmi ya kare kawai ka tafi su ya ka shekara dubu saba'in baka kai inda za ka yi takar zaman ba sai kuma ka gama abin da za ka yi tukunna in kana da rabo a fito da kai a kai ka aljanna Allah ka kiyaye to dan haka za a tambayi dan adam game da rayuwar shi wuni bayan wuni awa bayan awa minti bayan minti sakan bayan sakan da Allah yanzu dan adam din da ke da wannan tashin hankali za a dinga tuhumar ka ya akai kaza kaza da kai me kake ne ko da abu ne fa kai kana gani dan Allah sai ka ce ma Allah dan kai nai Allah ya ce karya kake ai ba da ni kai ba manzo Allah alaihi salamu ya ga mana cewa ranar kiyama za a zo da malami Allah ya ce na baka alqur'ani na baka ilimi me kai da wannan alqur'anin da ilimi yace Allah ai na dinga tsayuwa cikin dare da rana ina karanta shi ina kaza kuma nayi ne dan neman yadda da Allah ya ce karya kai kai ne da a ranka cewa kai malami ne ka iya karatun Qur'ani ka san hadisi ka iya wa'azi ka yi kaza Allah ya ce ƙarya kai malaiku su ce ƙarya kai a jajire ka ai wuta da a zo da mai kuɗi dan me na baka dukiya ta me kai da ita sha ubangiji na ciyar da ita dare da rana dan neman yadda ka Allah ya ce ƙarya kai kai ne da abin kacewa kai mai kyauta ne kuma an faɗa a jajire shi ai wuta da shi kai hatta wanda ya yi jihadi tare da manzon Allah za a zo da shi a tsaye da shi shi Allah na bi annabi an yi jihadi da ni an yi kaza an kaza kuma dan neman yadda ka Allah ya ce ƙarya kai kayi ne dan a ce jarumi kuma an faɗa a kai shi gidan wuta to idan dai malami bai tsira ba mai dukiya bai tsira ba mujahidi bai tsira ba to waye zai tsira to da haka za a tambaye mutum game da rayuwar shi baki daya ya ya karar da ita a cikin mai ka bada ta ka bada ta dan Allah ko ko ka bada ta dan biyan bukatar ta da san duniya kaga wannan yana fassara mana cewa yanda ka san ana kallon agogo don jiran lokaci to ka rinka kallon rayuwarka sakan bayan sakan ne ka aikata a cikinta wannan shi ne abin da zai tseratar da kai amma in ka saki rayuwarka haka nan ta tafi sakaka kamar yadda muke sakin rayuwarmu yanzu wai ma mutum kawai zai zo ce shi yanzu bai ma san abin da zai ba to wallahi ni yanzu ba san abin da ma zai yi ba to ba ka zikiri ko karatun qur'ani kullum in ka koma da za ka koma ka je gefe ka zauna bayan ka gama wurin ka auna ka ga da aikin alkhairin ka da aikin zunubin ka wanne yafi yawa wallahi sai kai maka ka hukunci cewa aikin zunubin ka yafi yawa kana iya fa kalma daya ka faɗi kalma daya ta fushin Allah ta dawo mata kai a jahannama da za ka yi Zaka ‘yan uwa wannan rayuwa ta mu abu ne mai amfani mai tsada, ba za ka gane rayuwa na da amfani ba, sai an kai ka kabari an rufe ka. Zaka za a tambaye mutum game da rayuwar shi ya ya ƙarar da ita, wa an ilmihi fi ma fa'ala, kuma za a tambaye shi game da ilimin shi me ya aikata da ilimi. Ka yi karatu ko ba magana jahilai ake ba. kai da kai karatun ka haddace alqur'ani ka san hukunce hukuncen shi da ka'idojin shi to idan yace ya hana ƙarya ka bar in yace ya hana annabi manci ka bar in yace yana son masu tuba kana tuba in Allah yace ai rango ne ai afuwa kana yi in Allah yace a kame baki kana kamewa za fa a zo da mutumin da ya san hukunci kamar mahaddaci alqur'ani sai aya ya kuzul afowa marbil urfi da zuwa ya ubangiji bai aiki da ni ba inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin da zuwa Allah bai aiki da ni ba aqimus salata wa atuz zakat sallah ta ce bai aiki da ni ba zakka ta ce bai aiki da ni ba ya za ka kwaci kanka da ka yan uwa in ma kai ilimin to ilimin ma ba fa sauki bane shi rashin ilimi bai da amfani to kuma yin ilimin shi kuma ba zaman lafiya ba ne don me in baka ilimi ba Allah bai amfani bai amfani da ban sani ba ba ruwan shi da ban sani ba da ka ce Allah ni ban sani ba yace gaban ku ba malamai me yasa baka ce ka yi karatu ba to kuma ka yi karatu ko ba a fakka ba abinda ka karanta ka yi aiki da shi shi yasa kake ganin sahabbai Allah ya kara masa yadda su suna tafiyar da karatu ne haɗe da aiki an ce sai na Umar Allah ya kara mashi yadda ya shekara takwas tukun ya haddace suratul baqara a shekara takwas amma da Allah mu yanzu yanzu ko ɗanka ka kai makaranta yana da shekara bakwai ya shekara takwas ya haddace Qur'ani ba ai kafin da shi makaranta amma shi shekara takwas ne yana haddace kuma ya haddace basara to amma ba irin namu bane duk inda yaje aka ce kutuba alaikumus siyamu kama kutuba alal ladzina min qablikum to sai ya tsaya ya ga me yake kan azumi ya ayyuhal ladzina amanu la tadayatum bidayni ila ajalin musamman faktubu to wata kaida yake kafa shi walakum bil qisas hayatun wace hukunci yake duk aya bayan aya in ya bi ta sosai ya ga me ya ɗauka na hukuncin ta tuko sai ci gaba muku yanzu in dai ka ji mududin ta da kidigamin ta da tangimin ta ta zauna ko bacci aka tada kai ka wuce kawai ko fa za a tambaye ka game da ilimin ka me ka da shi wata rana wani wani mutum ana ta karatu ana ta faɗin aibin jahilci jahilci kaza jahili kaza sai ke ce ma malamin ce kai malam ke makaranta zan koma ni ma gobe zan ɗauko littattafai na da wani kuma ya ɗauko babin yin aiki sai duk mutumin da ya yi ilimi bai yi aiki da shi ba Allah zai mai kaza sai ce ah ga ta malam to ashe shi ma ilimin jangon ne dai da haka ɗan adam baka da zaman lafiya kawai ka yi aiki duk qur'ani Allah ya ce innal ladzina amanu ne yake cewa gaba wa amilus salihat ba ilimi ake nema ba a'a aiki ake nema shi za kake ganin magabata Allah ya jaddada musu rahama iliminsu ba su tara da yawa ba amma kuma aikinsu ya yi na wanda ya tara da yawa sai ka je ka iske gari gaman hutuwan nan amma malamin da ke jagorancin garin abin da ya iya ya iya kawa'idi hadarin ishimawi nan ya kwana kuma duk wanda ya taso garin su zai yi kuma su bi Allah su yi adalci duk abin da ake su zauna da shi abinsu to kai ko yanzu in fiqhu ne hammu da wala amma bata amfana ma komai ba in hadisi ne habbu hari ai haddasa buhari yayi kaza ai amma duk abin da kai ba aiki shi ko abin da Allah yake cewa fa ni'ma ajrul amilin wallahi za a tambaye ka da ilimin ka in ka zo na ɗauko ma a hadari a ce da Allah ya ce wa ya haramu alayyar ka zubu ka bar ƙarya wannan nimatu ka ba annabimanci wal kibru ka ba girman kai wal ujubu ka ba jiji da kai wa riya ka ba riya akai ka karaje ahla riba to ya hukunta ka da shi da ka ilimin da kai za a tambaye ka ne ka aikata kisa magabata suna tafiyar da ilimi ne haɗe da aiki duk abin da aka karanta musu sai sun bi shi an ce wani wani ɗalibi ya zo zai yi karatu ya sa aka rigun malami da aka zo aka yi muƙaddima aka ce awwal ma ji wa Allah mukallafa ta siyo imani sun ma ma'amai fita ma ya zuwa fa da ka aka ni salatu ana zuwa wa yajibu alaihi an yuhafiz ala hududillah sai ce to mala a kwana na sai ce mala cikin hududillah na san Allah ya hana karya ya hana shan giya ya hana zina ya hana kaza shi to yana dawo daidai sai da ya gajin abinda Allah ya hana ya bar shi tukuran ne ya tashi da littafi to to malam na zo a cikin gaba wai kifa inda amri yace to alhamdulillah mala kwanan nan wai kifa inda amri sai da yaje wai kifa inda amri tukunna ya ga ya tsaya a umarnin Allah tukunna ya dawo wani haihi ya je duk abinda Allah ya hana ya bar da haka da haka za a yi karatu kaiwa ka zo da ka buɗe adari aka ce to wai zuba wai zuba alaihi ya waje ba akan shi an yi habiz ala hududillah in ma laki alhamdulillah amma la dan tsara gaba bukatar ka sauka adari ka za a shi ma to ina aiki to za a tambayi dan adam game da abin da ya karanta na ilimin shi akwai wanda da cikin magabata tsufa yake cewa yace mutane sun ɗauki ba abun wasa yace Abdullahi dan Mas'ud ne ko dan Abbas yake ce mana bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum da yayi giba a Madina sai an kwana 40 ana jin wari na yawo a cikin iskan Madina mutum da yayi giba yace amma yanzu zamani ya lalace yace yanzu in mutum yayi giba yace kwa sati biyu ya mu daina jin warin giba to mu fa ai kaga wanda yake cikin masa yana jin warin shi yanzu in mutum zai yi giba sai ku taru ku dari ku giba ku ku gama sai ma ne ya wuce a cikin kai malam kaji wani turare ne kan shi to kun jilmi a cikin banna ne daga za a tambayi mutum game da ilimin shi me ya aikata a ciki wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa kuma Allah zai tambaye mutum game da dukiyar shi yar kadan ce ko me yawa ta ina ka samo ta kuma ina ka kashe ta tun daga kwandala ko da yake zuba a kwandala a ce tun daga naira biyar na ka samu naira biyar a Allah ku kaza na same ta wace hanya kun hanya ta halatta ya ta zama ai ta zama goma to ta zama goma ya akai daga nan kuma ta zama sha biyar da ta zama sha biyar ya akai ina ka same ta ina ka kashe ta duk da kuɗi masu tsarki yanzu ba kuɗin sadaka ba ko a ce ma ga sadaka fi sabilillah ka za ai kai na halal ne gunka ko to da aka baka na halal da ka kashe su ina ka kashe su ka ciyar da su inda Allah ya ce a ci da su ko kuwa ka je ka yi saban Allah da su ya tambaye ka da ka ce ka ce ina ka samu kuɗi kai jiragen masu miliyoyi kai ma mai naira goma ka shiga ciki kowa sai an tambaye shi akwai babban sahabin nan sai na Abdurrahman bin Auf wanda multimiloniya ne samun mai kuɗi yanzu kamar shi a duniya yana da wahala amma sai na Abdurrahman bin Auf manzo Allah ya ce mai wata ran ya kalle shi Abdurrahman ya nuna talaka ya ce wannan talaka sai sun shiga aljanna da tsawon shekara 500 za ka shigo sai Rasulullah saboda me yace saboda falalar da Allah ya baka yace za a tambaye ka tun daga dinari har ya zuwa dubban kukiyoyin da ka ta su ga ko sun ana neman kuɗin halal ai nasu ne to sai an tambaye shi da haka an ce saboda tsananin bincike ma zai shiga aljanna ne yana jan giddi bai iya tafiya a sai manzo Allah ya tambaya ina Abdurrahman ne a ce Rasulullah yana ta ana mai hisabi kuma talaka da ana ta an kama hidima aka ba goma ma kai hakuri da talaucin ka ba da kaje a tsare ka ko kore ko ban ma ba ka kai ma a ji a cikin kuma da ka wallahi ɗan uwa dukiyar nan da kake gani duk yanda Allah ya baka ita to ka shiga sai ta yi ina ka samu ta ina ka kashe ta amma yanzu ba mu da wannan kawai da kaga da kaga kawai ina ne goma za ta hito ko ta ina ne kawai kai inda ta zo aljihunka kawai ta zama halal malak kawai shi kenan kuma ita ina za ta hita inda za a yaba ma a ce ka burge kawai ta hita in ka bada ne za a yi da ita kuma Allah dai ka gyara mana Allah gyara mana jama'a a koma dai kofa annabi Muhammadu kawai ya kowa ya koma kofa annabi kawai ina ganin nan ce dai sauran mahita kawai in dai sai ka gano inda ka samu kuɗi kuma sai ka gano yadda za ka kashe su to aljannan nan wana da wuya shiga saboda kowa yanzu ha'inci ya mamaye shi kowa a inda yake to ha'inci ya mamaye shi yanzu wani ke gaya mai ke cewa ya cewa yanzu yadi yadi na aka wannan da za a auna ya ce yanzu yanzu sun gano rage inci da haka in ka je ka sai shadda yadi goma yadi goma ce cibga ta ninke to amma in ka zo ka kawo matela insha Allah da an auna sai ka ko babu kwata ko ba kusan rage mai faskare ya yi a ha'inci mai kwashe masai ya iya ha'inci dan dako ya iya ha'inci to waye kuma to kuma duk da haka ba za mu shiga aljanna to da haka duk abin da ka samu za a tambaye ka ina ka samo shi kuma ya kai da shi alayhi salatu wassalam yace wa an jismihi fi ma abla kai za ma a tambaye mutum a jikin da Allah ya baka ya baka lafiya wace hanya ka bi ka tsohon da jikin jikinka wannan ka zan koyi nan ka ɗaure za ka dinga tsaga jikin ka ya ce naka ne inda hankali Allah ba zai baka ba jikin da na baka na baka lafiya tun baka da ƙarfi na girmama ka har kai ƙarfi wannan jikin wace hanya ka rika tsohon da shi ka tsohon da shi ne gun zikir ko gun aikin alkhairi ko gun kiyamun laili a'a ko ka tsohon da shi ne gurin tsalle-tsalle da kai da kawon da ba su da amfani ko ko ka dinga aikata wani saban Allah cikin ya lalace ana musamman irin yanzu za ga ga hanyoyi nan na lalata jiki ba su da iyaka in Allah ya baka lafiya ya komai sai ga wannan lafiyar kai baka santa in matashi ne sai kama shaye shaye kawai ya ta sha yau ya sha yau ya sha sai ga jikin ya lalace nan da nan yana da shekara ishirin amma ya zama tsoho ɗan shekara arba'in in koyi shekara arba'in wani ko tashi bai iya yi ka lalata kwakwalwarka ka lalata jikinka ka lalata rayuwarka sai Allah ya tambaye ka wannan jikin da nema ina ka lalata shi wajen shaye-shaye ne wajen tsalle-tsalle ne wajen saban Allah ne wajen zinace a wajen zina ana ɓata jiki yanzu irin masu zinace zinace su ɗauko cututtukan nan ba garko jiki take kashewa ba to sai Allah ya tambaye ka me yasa ka je kai zina kai zina da jikin da na halitta maka ka lalata shi Allah yan uwa akwai mafita da haka Allah subhanahu wata'ala dukkan tarkon da za a kafa ma dan adam Allah ya kafa mu shi kuma wannan ranar yau malayan fa umalun wala banus illa man atallaha da haka Allah zai tambaye mutum hatta a jikinka wace hanya ka bi ka tsohon da jikinka sai Allah ya tambaye ka kaga wannan ma rigima ce tsakaninka da Allah dan jiki ba wanda zai zo ce jikin da aka yi ma ne a'a wannan Allah ya halicci jiki to da shi za ku yi shari'a hakan ku yanzu ko shugaban ƙasar Najeriya aka ce kuna shari'a da shi ai ka kaɗe balle Allah subhanahu wa ta'ala zaka ƴan uwa mu yi kokari rayuwar nan tamu mu yi kokari ta mana amfani jikin nan namu mu yi kokari ya mana amfani dukiyar nan tamu mu yi kokari ta mana amfani ilimin da Allah ya bamu mu yi kokari ya mana amfani amma ma damar muka basu suka tafi haka nan to mun yi hasara yanda asarar dan adam take da kakula kamar yanzu ne misali sai a ce ka zo ka siyo mai misali ka kaddara fetur ai iska na daukar shi ko da shi ba sai an kulle to shi ne ka zo ka siyo fetur duro guda amma da ka zo inda za ka sai da ya ka kwance bakin ya ka ɗau murhin ka sa aljihu ka kama hidimarka da Allah akwai sakan ɗin da ba za ka yi asara ba ai duk sakan asara kake asara to haka fa rayuwar ka ɗin duk sakan ɗin da ka bari ya wuce ba ka yi aikin alheri ba to ka yi asara alayhi salamu ya ce ɗan adam in ya shiga aljanna sai ya rinka cizon hannu akan wata sa'a guda ɗaya da bai ga Allah cikin ta ba dan kawai ana kawo ma ni'imar ranar asabar zuwa da an zo wajen karhe uku sai a ce ai ya kama hirar kwallo sai a dakata a ce ai sai hudu an tashi kwallo hudu ya zo ya adasa aikin alheri dan Allah yaya ba za ka ci da hannu a wannan awon ba ko a ce ka ai ai hirar banza ya kama ko ba ai ma azaba ba a ce to yanzu za a banka su canza kiran zaman duniya ba azaba ba daɗin aljanna a wannan awa guda da kai hirar da ba ta da amfani za ka yi irin zaman duniya a aljanna za ka ji daɗi da haka kowane tsaka kada mu bar shi ya wuce shi yasa wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka gaya mani wani aiki wanda yake mai amfani amma ka karanta min shi sai annabi ya ce to abinda zan gaya maka kada harshenka ya gushe da ambatan Allah kowane lokaci ya zama komai kake kana zikiri to numfashin na amfani kenan numfashin na tafiya ana rubuta mana amma in ka bar shi yana tafiya haka nan to kai hasarar duniya kuma kai hasarar lahira Allah ka gyara mana رواه الترمذي امام الترمذي يروي حديث وقال حديث حسن صحيح كما يأتي حديثي ne mai kyau ingantacce وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث اخبارها aso daga sayyida abu huraira yadda Allah tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayan nan da Allah yake cewa yawma idhin tuhaddisu akhbaraha a wannan rana ƙasa za ta ba da labaranta ƙasa za ta ba da labaranta sun makala sai ma'aikin Allah ya ce a tajiruna ma akhbaruha al'umma sahabbai kun san menene labaran da ƙasa za ta ba da ƙalu Allahu wa rasuluhu alam iska ce a Allah da annabi su kaɗai suka san labaran da za ta ba da ƙali sai annabi ya ce fa inna akbaraha haqiqa labaran da kasa za ta bada an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha taqulu amila kaza wa kaza yawma kaza amila kaza wa kaza yawma kaza fa hadhi akhbara alayhi salatu wassalam yace kasa za ta yi shaida akan kowane mutum namiji ko mace da abin da ya aikata akan bayansa za a zo a tsaye da kai a gaban Allah Allah ya ce to kasawa ne mai labarin ta ai ya ubangiji tunda aka haifai gari kaza aka haife shi ya taka ne ya je gu kaza ya je gu kaza ya kwanta yayi kaza yayi kaza yayi kaza a cikin wannan rayuwar tashi daidai guna a gu kaza yayi karya gu kaza yayi gulma gu kaza yayi annamimanci gu kaza ya ci naman wani gu kaza ya sha giya gu kaza yayi zina gu kaza yayi kaza sai haka za ta lissafa baki daya kun ta dawo na lada ku kaza ya je wa'azi ku kaza ya je makaranta ku kaza ya yi zalla ku kaza ya yi kaza ku kaza ya yi kaza duk abin da ka aikata sai ka gaya wa Allah ƙasa fa wannan to ashe kaga ƙasar nan ma da kake takawa wani tagitin ne Allah ya ma duk abin da kai tana nadewa ta yi rikodi kuma za ka nuna ma Allah Allah wannan bai ishe ka wa'azi ba duk inda ka je za ka zauna kawai ga ga akwai ƙasa gudu to akwai kasa kace to nan kuwa akwai hadari da nayi gulma gaya ma Allah zaki da na sha giya gaya ma Allah zaki sai ka hakura dan kanka wadi ta dora ba a cikin shi yasa baka ji Allah na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa alayhi salatu wassalam saboda tsoron Allah ne fa har ma yake jin nauyin taka kafa Allah ya ba mu aikin Allah ta'aha takata ba saukan maka da Qur'ani dan ka shiga halin tsiya ba amma mu an ba mu daman mu takata mu saba ma Allah amma har Allah kake kai ihu din wani bukata ta biya ko to wannan ihu za a maimaita shi a gaban Allah buga kasar da zaka an yi wani abu na ban dariya ka buga kasa kai munna to za a maimaita shi gaban Allah wa rahaman nan ko in dai ba an shiga ko ba annabi Muhammad ba wai ya ake tunani in dai za a yi wannan a irin mu ya kake tunani kai yanzu cikin lissahin kama ba ma magana kafa kawai ko akwai an kada ba ruwanka kawai kai dai abun in ma dai kana dan jin kunye wani ustaz ne a ya wuce ko ka ce shiga ba kawai ba ustaz ta kan shi yake an kama muka lashi ma ta kan shi yake gwamma ma kai a gaban su suna iya mantawa amma kasar nan da kai tana nan ta dauka kuma ga mala'iku ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid in wannan bai ishe ka ba in aka ce kai ihu ka buga kawa ka ce a ni ko sai kawa ta ce a a ni ho ka daga ka buga in karya kai baki ya ce a a wani da ni fa aka wasa in kaga abin saban Allah ido ya ce ni na gani in hannu kai bugu da shi hannu ya ce shi za ni sufi Allah ya saka mai da Allah ya ce wallahi ni ina mamakin mutane ya ce ni ko da annabi manci zan yi gulmai ce to ba wanda ya kamata in gulma shi sai in nata da babana aka ce akaram kallato kuma Allah ya ce a ya ce to ai da kayi gulman mutum ya ce ladanka za a ɗiba a bashi ce ba wanda nake son a ba lada kamar in na da ba to mun ko yanzu da ya fara ai wai wani haka aka yi kai ko ce kai da Allah to ya aka yi kana nan kana zuga shi ana ta kan fatan ladan ku ana zuwa ana akwai hasarar da ta ji wannan wannan fa shine labaran kasa da manzo Allah ya ce za ta sheda akan kowane mutum akan abin da ya aikata a cikin ta ka aikata kaza ka aikata kaza manzo Allah ya ce wannan shine labaran ta rawahu Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaita hadisin wa qala hadisin Hasan kuma Imam Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hadisi kyakkyawa yana ganin inda aka fara ya zama daman da budewa ne dan tabawa sai mu fara anan sai kuma in Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ka gafarta mana Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan mu Allah dukkan wannan abubuwa na tashin hankali Allah ka ba mu mafita a wajen ka Allah ka ba mu mafita a wajenka duk wannan abubuwa ba abin da zai maganin su illa banda istighfari da salati mu yawaita istighfari mu yawaita salati ga annabi in kana istighfari komin yawan zunubin da ka aikata sai Allah ya shafe shi in kana yawan salati sai Allah ya ta jawo ka ce shiga gidan annabi idan aka je ceto zan ce cece ka a wuce kaga ba ka da matsala mu yau ta istighfari mu yau ta salati Allah ka gafarta mana dan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to ne kamata mu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah akwai tambaya to me ake cewa to kwamitin marayu inda an sha ruwa a dawo kan aiki ko da haka kwamitin marayu kowa dai ya ga abubuwan da aka yi wanda marayu sun samu abin da ya kamata su samu kuma sun yi godiya yawwa lallai ina ganin nan gaba ma su kilo su iyayen marayu da sauran da ɗauko suna cewa to ga ainihin mu dai mun babban ku sun kawai yawwa don irin abubuwan da aka yi lallai lallai an kyautata ma marayu to muna roƙon Allah kuma Allah ya kyautata mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya sai ce mene alaikum assalam wa rahmatullah na'am sa agogo na'am na'am na'am saboda na'am shi kuma ya juya ya zama baya to shawara yake bada ko ko yana gani ya kamata wai yana cewa ne wai ya sa agogo ko a hannun hagu shi yana ganin kamar wata ka'ida ce ta yau yahudawa ko da haka shi wanda zai hana amai da sanya agogo a hannun dama to ita shawara ce ya kamata ina ganin ya kawo sai kawo isnadi ko yawa ya kawo hadisi sai saboda dalili kaza saboda dalili kaza amma dai ni abin da na kula da shi zobe wannan annabi dai bai sa agogo ba ko amma ya sa zobe to amma dukkan malamai masu ruwaya manzo Allah ya sa zobe a wannan hannu aka ce yana sa eh a wani hannu yake sa to a ji a dubo littattafan hadisi kada in faɗi yau yau ba yau a je a dubo a ga ina manzo Allah ke sanya zobe manzo Allah yana sanya zobe ne a dan yatsan shi na hannun hagu banda wannan wannan shi ne hinsar anan manzo Allah ke sanya zobe an gane to kaga in ka'ida ce kenan sanya zoben a dama kuma kaga shi man kai koma hagu to ina ganin dai shi komai a ranka yi shi da innamal a'malu niyyat in ka sanya agogo a hannun hagu kaga zai yi ma daɗin ɗagawa ka kalla ka kalla abinka in ka ga in ka za a hannun dama zai yi daɗi ka za abinka akwai abubuwan da Allah ya sake duk yadda kai babu laifi yau yanzu mafi yawa duk wanda za ka yanda zobe na a hannun dama za ka kai ko amma mafi yawa kuma ga waya hadisi manzo Allah ya sa ni a karamin ɗan yatsan shi na biyun ƙarshe na hannun hagu haka amma dai in malamin na da wani ɗan ƙarin bayani tun da shari'a muke nema a karo mana da shi to wata ce na'am alaikum salam na'am eh na'am na'am na'am eh za su rama mata to a to shi kenan inda za ka rama mata ko ba abokin wasan gaba ce ai musulma ce ne ko ta ɗauka za ka rama mata ya rama mata amma kullum ina jawo hankalin al'umma a tsaya a fahimci karatun nan na ramuwar azumi da kyau a tsaya a fahimci irin inda ake nufin in mutum ya mutu a rama mashi azumi azumin fa da ake ramawa shine azumin da mutum ya sakaci da lafiyar shi da komai bai yi azumin ba ko bai rama ba ba irin azumin da ya same ka cikin halin da baka iya yin azumin ba an fahimta idan misali yanzu Allah ya ɗora mutum rashin lafiya ya ji rashin lafiya ya ji rashin lafiya bai warke ba ya mutu a haka ba wa dalilin da za a rama mai azumi a'a lafiyar shi lauka ya rashin lafiyar ya same shi ne ya zakaci bai azumin ba to irin wannan ne idan ya mutu za a rama mashi to amma su mutane an fi kokari kawai da ya mutu ana bin shi azumi a rama kuma shi ma a rama azumin malaman fiqh sun ce ba ne a rama ba ai mai sadaka ai mai addu'a ya bi gaman lafiya Allah ya mana muwaffaqa Allah ya biya dukkan bukatun mu wa alaikum salam na'am eh eh kwarai kuwa ai manzo Allah ya ce tafakkuru sa'at na khairun min ibadati al-fisan manzo Allah ya ce kai tunani na awa ɗaya cikin bin Allah ya duka shekara dubu kana ibada an gane an gane ko kuma ba akwai hadisi ga nan cikin mutanen da za su shiga inuwa Allah ba ko rajulin zakara Allah khaliyan fa farat aynahu ya tuna Allah shi kadai idan shi zubar da hawaye da ka zaka rabota da wani kuma falalan Allah dan ka ta tunanin shi wani ko ba za a rubuta wa komai ba to tunda baka faɗi ba abu ne na zuciya insha Allah Allah ya mana muwafaqa wa alaikum salam na'am na'am in ya gama wannan in an sallame to in liman yayi sallama ai waɗanda ake bin shi masu fatiha da sura sura ne ko ai su zai biya in ya tashi sai ya fatiha da sura a bayyane kuma ya ƙara yin fatiha da sura a bayyane don su ne bai samu ba idan ka ce a'a su ne na farko na biyu ai su ne na farko to kaga duk za ka yi sallar kenan ba su ba an fahimta da haka nan ma ana ɗan samun wahalin tunani kullum abin da ya kuɓuce ma a sallah shi za ka biya ba abin da ba shi ya kubuce ma ba wa'annan sallolin rako'in biyu da ka samu ka samu na ƙarshe da baka samu na farko ba in ka tashi za ka mai da na farko ne yadda misalin abin yake kai ne kake da katanga sai dai irin zaune wannan sai aka samu bulo ɗaya biyu uku sun zaune amma sama lahiya lau idan ka zo za ka mai da gini katangar sama lahiya lau wannan bulan da ka kawo ina za ka sa shi kasa ko sama sai ka ce a'a to ai tun da wannan bulallukan na sama sun riga barin tsora sama ai yanzu nan kasa ka gyara an fahimci misalin ku da ka kira ko inda baka samu ba su za ka maida wannan shine ne Allah ya mana muwaffaqa wa alaikum salam na'am eh na'am Eh. Na'am. Eh. Eh idan ka idan mai kasaru ya bi mai cikawa. To abin da aka so dai da farko ya cika kawai. To amma ya kai sa'a sun yi raka'a biyu karo. Sai aka yi raka'a biyu da kai. Daman nawa ce kanka? Aka yi sai ya yi sallah ne kai ma sallar ta sai. Amma akan kasarin nan akwai maganganu sun kai wajen arba'in da wani abu. kaga mai fito alfari ma ya kawo wasu da yawa in kai arba'in kai kaza to amma dai ittifaqin kawai in ka bi mai cikawa ka cika ne kawai amma akwai wannan cewa in an yi raka'a biyu aka yi tahiya to kai zaman ka in sun ci ko biyu sun sallame ka sallame wasu suka ce a ka bi biyun karshe da dai maganganu da yawa wannan shi Allah ya mana mafaka ana tambayin ba ta kare ba to daga wannan yayi mai addu'a kayan an amsa addu'a akwai malam akwai malamin mu da yawa sai malam Muhammadu malam Muhammad sai mawuta dan dan malam babbawan malam magaji mawuta Allah ya mai rasuwa fitaccen malami ne cikin dindini aka karanta mai bidai kan an ta tambayar fatiha daya kul wallahu sha ɗaya da bismillah falahi fati goma in mun gama da mu shafa addu'a to mu je na na'am na'am to ana yin shi azumin ramadan zai rama shi kuma sai karya kuma eh da me eh to ya ga mai mazi na karya azumi mani ma bai karya azumi ba yin mazi wayo almajiri ne almajiri ne kare na karatun bai kai nan ba ko da ga dan mutun ya mafarki azumin shi na nan to amma tun da ya ci abinci kaga rashin sani ne ma ko to anan gwam shi kanin ya tashi sai ya rama daya shikenan Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun Allah ka yarda da mu Allah an gama karanta an gama karanta to a ƙara da karanta Allah ya mana muwafaka Rahmanur Rahim